أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزل سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا زرنا نكن مع القاعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لنا دقة حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكبر muka saba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kwabar gida mai girma sarkin damba yau sha uku ga watan tara hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda zo daidai da sha hudu ga watan hudu 2022 gregorian calendar bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi taugajiya a annabinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran al'umma gaba daya cewa lamarin munafukai na garin madina kada su dauki hankalinsa kuma dukiyarsu da allah madaukakin sarki ya ba su kada su dauki hankalinsa ko kuma su muminai cewa allah ya ba su wannan dukiyar don ya azabtar da su ne ranar tashin alkiyama ko kuma tun a gidan duniya allah zai adabtar su da wannan duniya ta hanyar ba su rashin kwanciyar hankali da sauransu sannan wannan dukiyar ita za ta sa su zama sun shagaltu gabarin aikin alkhairi har ran su tafi ce suna wato kenan kafirai to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da jam hankalin musulmi inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa idza undila suratun an aminu billahi duk lokacin da aka samu wata sura ta sauka wato kenan an ce sura majmu na ayoyi idan Allah madaukakin sarki sauko da wasu ayoyi gungun ayoyi haka da umarni cewa aminu billahi ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi kuma ku yi jihadi tare da manzansa sallallahu alaihi wa sallam abin da yake faruwa shine ista'adhanaka ulul dawli minhum wayanda suke da dama a cikin nasu wanda suke hannu su yana cudan bayansu su ne za su nemi izini a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan su zare saboda kansu zai su zartar da wannan umarni da Allah wanda kuke sarki saukar a cikin wayannan ayoyi to amma abin la'akari a da shi ne aya ne ta sauka cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko idza unzila suratun an aminu cewa lalle ku yi imani alhali kuma ayan ki dabinta ga muminan ne ko kuma ga munafukai wanda su ma kuma suna intima'i zuwa ga musulmi da muminai da kuma wata kinan rage kansu su ma masu imani saboda yanzu kenan imanin ne za su sake yi ko kuma ne ne a'a umarni ne na Allah madaukakin sarki cewa su tabbata akan imanin su idan ki dabin zuwa ga muminai ne an sauka da aya ku yi imani ma'ana ku dawama kan imaninku ko kuma ku karfafa imanin naku ya zama ya karu domin daga cikin aqida ahlus sunnati wal jamaa shine al imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al amali wa yanqus bi naqsiha imani yana iya karuwa imani yana iya raguwa idan aikin ka na alkhairi sun karu imani zai tashi in sun ragu imani zai yi kasa kenan dama suna da imani saka ce su imani ma'ana ko dai ana umurtansu da su dawama akan imanin ko kuma ana umurtansu da su kara wato kenan kaimin imanin nasu idan kuma kidabin ya koma zuwa ga munafukai ne to su din ana magana cewa lalle su dawo cikin imani domin dama imanin nasu idza laqul ladina amanu ne qalu amanna amma idza kalu ila shahadinihim sai su ce musu inna ma'akum su da yanzu ana son su dawo su zanna tare da mu'minai to in hakan ya faru kuma sai ka ga an ankara su masu hannu da shuni a cikin sai su rika neman izini su zare jikinsu ta yadda ba za su taimaka ba saboda ai aƙidarsu shine ba ta yadda akwai ranar lahira ba wanda yadda akwai lahira shine ke ɗaukar zaka ya bayar shine ke ɗaukar sadaka ya bayar don ya san zai samu sakamakon gobe kiyama amma su ba su yadda da wannan ba don haka shi yasa sai su zare jikinsu kan sai asarar dukiyarsu don in ta tafi ta tafi kenan a fahimtar su sai su zare jikinsu su gudu amma me yasa haka wa sai su rika cewa zarna na kuma alqaidina mu dai yanzu a zuciyarsu kenan za su fada ko kuma a junansu yadda za a biyan da za a kyale mu kawai mu dai mu zauna a gida ba za mu fita jihadi ba ba za mu taimaka addini ba don za ka tafi jihadi za ka nemi dokin hawa ka nemi abin da za ka ci kwana da kwanaki ka duka hawa gudunmawa a wa'anda ba ba su da shi da sauransu kaga kudinka ya tafi a nan to yaushe za ka tara kudi sannan kuma akwai every tendency na cewa ba za ma ka dawo ba don ba ka dawo wani dukiyar da ka tara ma zai cinye ta kaga kayi aikin banza kenan da haka sai su ce zarna ku rabu da mu kawai mu kan na kuma alqaidina za mu zama tare da masu zama a cikin gida to mu je mana رضوا بأن يكونوا مع الكوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah madaukakin sarki ce razo bi an yakunu ma alkhawalifi su sun yadda su kasance tare da wato kenan mazauna gida ma alkhawalifi wanda suke mazaunan gida in an ce khalifat shine wato kenan ga wanda suke suna zaune a gida an bar su a baya dole aka bar su a baya wato kenan su ba su ci gaba a cikin al'amarin rayuwa ba don haka suka ce a bar su su kasance tare da wanda suke zaune a gida ba za su iya taɓuka wato kenan komai ba sun yarda da wannan hakan ɗin ya musu kaga ka'ab bin malik da yake mumini ne da bai tafin ba zaman gidan ko bai masa ba domin bai ji daɗin zaman san ba har yake cewa in na fito sai rasa inda zan sa kaina ni ina cikin guragu da makafi ne da Allah ya musu uzuri ba su je yaƙi ba ko kuma ina cikin munafukai ne ɗaya tun da ban shiga cikin muminai ba su muminai sun tafi yaƙi mu kuma muna zaune a gida in ya duba ya duba sai ga cika wani duk wanda muke musu zaton munafurci ne wayannan kuma guragu ne da makafi da marasa lafiya wanda Allah mu da kuke sarki ya ba su wato kenan uzuri to shi a ina yake shi ya san dai baya cikin wannan guragu da makafi shi ko ina ya san bata baya cikin su to a ina yake wanda yake tare da su ko ba sa da to kaga amma su wayannan zaman su a gida a hakan ya musu ko da haka dubi ala kulubihim Allah madaukakin sarki sai ya yimke zuciyarsu kuma la yaqawuna sai zama ba za su taba fahimtar al'amura ba ba su da ilimin fikihu ba su gane abubuwa ba su gane cewa ashe zaman sunan akwai matsala ba ka abin malik da yake mumini ya fahimci zaman sa akwai matsala don haka zuciyarsa ba ta taba kwanciya ba bai ji daɗin hakan din ba duk da je Allah ya kaddara masa bai je ba haka kuma umayya haka kuma murara lakin rasul لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الله ملك كذلك لكن الرسول sai dai wato kenan alakin lil istidrak sai dai duk daga halin da waɗannan suke ci sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi na amanu ma'ahu da muminan da suka yi imani tare da shi su kan jahadu bi amwali sun je sun yi jihadi wato kenan da dukiyarsu sun dauki dukiyarsu sun tafi jihadi da ita abubakar radiyallahu anhu duk dukiyar gidansa ya debo ya hada da kansa da yayansa su abdurrahman duka aka tafi umar ya raba biyu usman ya debo abin da ba za a iya girgawa ba abdurrahman bin auf ya ɗebo abin da har ta kai ga munafukai suna zargi suna cewa na riya ne ma da zai sauransu kaga su jahadu bi amwalihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma wato kenan kawo kansu sun yadda sun sun ba da wa'annan dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ba su ta shaida ta musamman yace ulaika wayannan mutanen da humul khairat al khairat ya tabbata a gare su al khairat malaman tafsiri suka ce matan aljanna ne Allah madaukakin sarki ya abinan din su surun maka suratun fil kiyami kenan ko ko kuma abin mata da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a cikin aljanna su ne wato kenan khairat din da Allah madaukakin sarki ya tanada musu don haka kenan Allah ya madaukakin sarki ya musu kyakkyawan tanadi a gidan aljanna ko ulaika wayannan dinnan da kake ganin su humul muflihun wallahi su ne za su ci rabuwa za su rabota a nan gidan duniya su ne za su rabota a lahira za su rabota a lahira to mu je أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم sai yuka tambaya ka ce to wani irin rabota suka yi Allah ya ce ulaika humul muflihuna wa'annan su ne wanda suka ce wanda suka rabauta a gidan duniya da lahira wani irin rabauta suka yi Allah ya ce a abdallahu lahum jannatin tabbas Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu wato kiran gidan aljanna ya tanada musu gonake gonake gonake lambuna lambuna lambuna na gidan aljanna wanda yake da jarimin tati al'anhar wato kenan korama tana gudana a ƙarƙashinta a ƙarƙashin ginanansu gidansu shine kuma lambunsu kuma shine kayan marmari suke a cikin gidan ne akwai kayan marmari akwai komai a cikin gidan ne kuma akwai kogi yana gudana a ƙarƙashin wannan katangun nasu khalidi na fiha za su dawama a ciki kaga kenan a ce wannan shine makoman su kuma a ciki za su dawama wannan shine falahan da Allah ya ce ulaika humul muflihun zalika mutum ya zama ya samu wannan to shine alfawzul azim wato kenan cin nasara wanda yake mai girman gaske duk wanda ya wannan ya ci jarabawarsa ɗari bisa ɗari don mu je mazu وجاء المعذرون من الأعراب ليوزن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم har yanzu muna magana akan wannan yaki na tabuka da aka yi Allah ya ce waje al-mu'azzirun wa'anda aka musu uzuri min al'arabi cikin larabawan ƙauye sun zo da yi uzana lahum don a ba su izini a lokacin da za a tafi yaƙi a wanda suka zo suka ce a ba su izini ba za su iya zuwa wato kenan yaƙin ba ba za su iya zuwa yaƙi ba saboda suna da uzuri irin su Allah ibn Ummi Maktum makaho ne kaga ba zai je yaƙi ba ta zai je yaƙi ba akwai kuma wasu da suke marasa lafiya akwai wanda suke guragu da sauransu to irin waɗannan sun zo su nemi izini a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a fita an ce in firu kifafa wa sikala ku fita ko kuna da karfin yakin ko baku da karfin yakin ko da kayan fada ko baku da kayan fada saboda haka sai suka zo su kawo uzuri don ai musu izini wa qala allazina kadhabullaha wa'inda suka karyata Allah wa rasulahu da manzansa su kuma su ma sai suka zauna tare da wa'annan raunanan suka ge wato kenan fita gani suke yi sun yi wa Allah maɗaukakin sarki wayo kuma sun ci bulus ko kuma sun ci banza Allah maɗaukakin sarki ce a ba haka bane wallahi sai yusibu allazina kafaru minhum azabun alim kafirai daga cikin su wallahi azaba wadda take mai raɗi za ta same su domin zaman nasu ba zai zama musu zaman alkhairi ba abinda mu'minai suka samu ba za su same shi ba a nan gidan duniya ballantana kuma wato kenan gobe kiyama to mu je ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله.
الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki ce tun da wayannan sun zo su su nemi uzuri na gaskiya dalilin da yasa ba za su je yakin tabuka ba Allah madaukakin sarki sai dauke musu wannan laisa ala du'afa ay harajun duk wasu raunana wanda suke da raunin da ba za su iya zuwa ba to ba su da wani matsala a gurin Allah madaukakin sarki wala alal marda haka ma marasa lafiya su ma Allah madaukakin sarki ya wato kenan dauke musu laifi ya dauke musu laifi wato kenan da suka yi yan kokarin su ga sun je lokacin da za a je yakin yakin Uhud ko yakin Uhud Abdullahi bin Ummi Maktum da muke magana nan ya je ya yi shiga irin ta yaki ya zo kuma ya fito fili ya ce a bashi tuta shi zai rike a yana makako annabi sallallahu alaihi wasallam tutan ya ba Mus'ab bin Umair ta haka aka tafi sannan akwai Amr bin Jamu gurgu ne kuma tsoho ne tukub ya ce zai fita yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ya haƙuri ga 'ya'yansa samari su je su amur bin jamu ya ce wala sai na je ni 'ya'yansa sun hana shi suka kawo ƙararsa har gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ce sai su za su je su shi ya zauna a gida kana gurgu kuma kana mara lafiya kuma kana tsoho kamar mu yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu utrukuhu la'allallaha yarzuquhu shahadata ku gyale shi Allah Allah madaukakin sarki zai bayi shahada haka na Amr bin Jamu ya fita da wannan dingishin nasa da haka yaje shi kuma Allah madaukakin sarki ya arzuta shi da wannan shahada ne mun riga mun san tarihin sa bayan yadda aka rikici akan gunkin sa tsakanin sa da shi da wannan yara matasan to kaga sukan yi kokarin su je su amma a wannan karon Allah madaukakin sarki ce duk wani mutumin da yake da rauni a rayuwa ba zai iya ba raunin kuma ya kasu kashi biyu akwai rauni na jiki wanda jikinsa ne ya gaza akwai kuma rauni na dukiya ba shi da kudin da zai abin nan tunda an ce kowa ya sponsorin din kansa ba shi da kudin da zai sai doki kuma ba shi da dokin ba shi da kudin da zai sai abincin kuma ba wanda ya ba shi abincin da za a tafi da shi zuwa da dawowa to duk wanda yake da rauni ko kuma mara lafiya wanda yake na zahiri a jiki ko to Allah madaukaki take ce ba su da laifi dan ba su je wannan jihadin ba wala alal ladina la yajiduna ma yanfiquna haka ma wa'anda ba su samu abin da za su yi infakin sa ba abin da za su wani mana wanda ba su da kudin da za su sai dokin su ma Allah madaukakin sarki yace wato kenan a ba su da matsala anan dan ba su je wannan jihadin ba ba su da ma yanfiquna harajin ba su da laifi idza nasahu lillahi wa rasulihi idan waɗannan mutanen da aka kirga da raunana da marasa lafiya da kuma wanda ba su da halin sponsorship ba samu sponsorship ba to waɗannan ba matsala don ba su je yaƙi ba amma sharaɗin shi ne idan na sahulillahi wa rasuli in sun yi wa Allah da manzansa nasiha ya zama duk wannan disabilities din da rashin zuwa ya zama tsakaninsu da Allah babu matsala wanda yake gurgu da Allah ba shi lafiya tabbas a cikin zuciyarsa zai yaje shi wanda yake makafo da Allah ya bude idansa tabbas ya je wanda ba shi da shi da Allah ya wadata shi yanzu nan za a tafi nan tabbas ba za a bar shi ba sun yi wa Allah madaukakin sarki wato kenan nasiha kenan wasu kuma malamai suka ce nasiha ga Allah madaukakin sarki da nasiha ga manzonsa ta kunshi abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara a kan wannan kwace addinu nasihatun kulna liman addinin gaba ɗayan sama nasiha ne sai sabai suka tambaye shi nasiha ga wasai ce lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa aimmatul muslimina wa ammatihim nasiha ne ga Allah cewa wajibi mutum musulmi ya zama ya san Allah ya san dangantakarsa da ubangiji a matsayinsa na bawa ubangiji kuma a matsayinsa na Allah ya san wannan ya san haƙoƙin da yake na Allah ne a kansa dole sai ya ba wannan Allah madaukaki sarki wannan haƙƙin ya san kuma nasu haƙoƙin a gurin Allah madaukaki sarki ya san menene in yayi zai dadada wa Allah rai menene in yayi kuma zai jawo kansa fushin Allah madaukakin sarki to yana kyau mutum ya san waɗannan abubuwan ta yanda ba zai fada cikin tarkon Allah ba don inna rabbaka lasari'ul iqabi duk da cewa innahu lagafurur rahim wadda wannan shine nasiha ga Allah haka kuma tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole ne ya san matsayinsa ya san matsayin annabi a matsayinsa na wanda Allah ya aiko shi kuma wannan a matsayinsa na wanda aka aiko masa shirya ana son ya bi me haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa me haƙƙin sa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sauran shugabannin musulmi da sauransu haka sauran ɗaiɗaikun musulmi wato kenan a junanmu to in sun san wannan sun yi wa Allah da manzansa wato kenan nasiha tsakaninsu da Allah ga dalilin da ya sa ba su je shi jihadi ba da wannan dalilin ya kawo babu abin da zai hana su wato kenan fita jihadi to idan haka ta faru to Allah madaukakin sarki ya ce babu matsala tsakanin su har ma ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da suka je tabuka yace inna bil madinati rijalun qalafana tabbas a cikin garin madina akwai wasu mutane su ba su biyo mu tare da yaki ba su zo muka tafi yaki tare ba suna nan a madina amma ya ce ma katatun wadiyan babu wani kwari da za ku kwazazzabo da za ku tsallake ko wala sirtin basiran babu wata tafiya da za ku yi wadda ba a cikin kwazazzabo ba illa kanu ma'akum face suna tare da ku fil ajri alada a wani ruwa ya ce illa shara kukun fil ajari ta ce illa kanu ma aku ne ce illa shara kukun fil ajari sai sun yi musharaka da su duk abin da aka rubuta muku na lada tun da kuka fito madina har ku koma gida su ma na rubuta musu kuma suna gida suna kwance mutane suka yi mamaki ce ya rasu lawa yana bai ce a habasa humul uzuru uzuri ne ya tare su allah maɗaukacin sarki ya karbi uzurin su don haka allah ba zai hana su lada ba shi yasa kullum kyakkyawar niyya take da kyau suna da kyakkyawar niyya a zuciyarsu wasu malamai suke cewa niyyatul mu'mini khairun min amalihi ko kyakkyawar niyya ta fi kai aiki wanda yake babu babu niyya a kansa kai niyya mai kyau ba kai aikin ba ya fi a ce ka je kai aikin babu niyya wanda take wanda take mai kyau to saboda haka sun yi wa Allah madaukakin sarki wato kenan nasiha dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ba su mukafa'a duk abin da wa'annan suka je suka samu wato kenan su ma wato kenan za su samu idza nasahu lillahi wa rasulihi sannan sai Allah ce ma'alal musinina min sabil wanda suka yi ihsani suka kyautata ayyukansu akan wato kenan abin dan sun gaza a wani guri babu wata hanya da Allah madaukakin sarki zai kama su da laifi shine ma'alal musinina min sabil babu wata hanya da Allah madaukakin sarki zai kama su da laifi alhali suna ihsani a cikin wato kenan rayuwarsu wannan aya malaman fikihu bai ita suke kaba dalili cewa idan mutum yana da kyakkyawar niyya akan wani aiki sai aka samu wata matsala wadda ba haka ne wani fassa ba to Allah ba da kuke sarki ba za a kama shi da laifin wannan ba Allah ba zai kama shi da laifin ba haka mu ma mu ne bai kamata wato kenan mu kama shi da wannan laifin ba tunda niyyarsa alkhairi ne kuskure aka samu a abin har suka ba da misali cewa idan misali mutum ya yanke maka hannu ai diya shine a yanke hannun ko anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini ko menene nan ji ba ba magana yanka hannu mutum ya yanke maka hannu ba za a yanke hannu ba mutum ya yanke maka hannu wal juruha kisas ba za a yi kisasi ba kisasin shine shi ma sai a yanke masa hannunsa haka ne to ya yanke sai dai Allah ya taimake ka kawo an yi katel aka zo daidai sai ta gure shi ma kai ma kai yanke masa nasa sai jini ya zuba sai fadi ya mutu yanzu kana da laifi ko ba za ka yi ba ta kai kai kashe shi ko ba kai kashe shi ba malamai suka ce a karkashin wannan aya ma alal muhsinina min sabil tunda ihsani yayi bai tsallake haddi ba babu abin da za a kama shi da abin duk da abu hanifa ce a wallahi zai biya diya imam abu hanifa ce ya ce a zai biya diya amma da yawa daga cikin malamai suka ce a ma alal musinina min sabil eh hukuma da za ta yi to idan hukumar ta yi ta yanke fa waye ya kai kara wurin hukumar akan haƙƙin wa aka yi a'a hukuma ai a kai take kisasi a kai take kisasi ai saboda kai ne sannan in ka bi kawo shi gurin hukumar mun dauke shi an da normal circumstances ko yawwa aka samu wani condition din da shi ya maka zaka yi maka tare take domin in ba haka ba ba za a yi maka hakan ba yanzu ba kowane ne za a yanke masa hannu a kai wurin hukuma kuma hukuma ta yanke hannun ba yauwa kai dai kawai tunda yanke maka hannu za ka yanke masa nasa ko kuma bari mu dauke shi a wani tam bari mu dawo ta ajin ku mutum ne ba shi da lafiya likita sai ya masa allurar da a iyaka tunaninsa ita ce za ta ba shi lafiya sai ta sanadiyar mutuwarsa akwai wani ɗalibinmu an kai shi za a yi masa tiyata aka sa masa direk bai fi minti bakwai ba sai gashi ya mutu ashe yana da shuga ko ba wanda ya sani ko ba a gwada ba sai take an shiga bai fi da minti bakwai aka fito lafiyarsa kalau da haka tashi ya shiga da kafarsa sai gashi ya mutu to yanzu wannan di likita zai biya diya itibarin kan wannan aya ma alal muhsini na min sabila duk wanda yake yayi abu ya kyautata aikinsa iyaka fahimtarsa ba za a kama shi da laifi ba wannan ayan haka tace to zai biya ko ba zai biya ba eh imam abu hanifa yace zai biya biya amma jamhur nan malamai suka ce a babu saboda ai ba manufansa ya kashe wannan mutumin bane ba wani sun kashe wani mutumin bane ko kuma a wani another terminology ka kai motar ka wurin makaniki yana kokarin gyara sai wani abu ya balle sai inji ya rushe gaba daya zai biya ko ba zai biya ba o a likita kuma kace ba zai biya ba eh eh bakar likita ya ce ba zai biya ba amma makanikai suna jin kafa makanikai ko qur'ani ya ce ma alal musilina min sabil gyara yake so ya maka haka ne gyara yake so ya maka ko kuma ka dauki mutum a gona tunda mu manoma ne bari mu da wannan ko yana noma fif sai fille gida amma kuma gindin gida ko kuma sare gero amma kokari yake ya gyara fatan yansa ta zubuce sai ta fille zai biya wannan gyadar to da yawa daga cikin malamai suka ce in irin wannan kesis din ya fito Allah ya ce ma alal musinina min sabil yawa masu ihsani masu kyautatawa suna da kyakkyawar niyya kuskure ya faru bai kamata a kama su da da laifi ba wallahu ta'ala a'lam wala alal ladina kakana wallahu ghafur Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne rahimun go mai kuma yawan jin kai ne don haka ta bangaren Allah dai ba shi da laifi mai ihsani ta bangaren mu kuma za a kama shi ba za a kama shi ba saboda dan adam yana da wani lokaci akwai dubiousity sai ana kira su opportunist sai sai a samatin din mutane da mummuniyar niyya dama ai dama suna da niyyar su masa allura ya mutu sai su yi da gangan ya mutu sai su ci aiko abin nan wannan nazarin yasa malamai da su abu hanifa suka ce za a biya diya sannan kuma dole a kai su gurin likita ya duba shi kuma ya iya kokarinsa kuma tsakaninsa da Allah bai ba kuskure ya faru mutumin ya mutu itibaran da wannan kuma wasu malamai suka ce wato kenan babu abin nan babu wato kenan kiyasin da zai yi قال المسلمين من سبيل توجه الله غفور رحيم توجه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون الله بارك فيك kamar yadda babu laifi akan wa'ancan du'afa'u da menene sannan muhsini na su ma babu laifi a kansu ko babu sabil da za a kama su abin nan da wani laifi akan wannan kesan sai Allah yake cewa wala alal ladina idza ma atawkali tahmiluhum sannan ai wala haraja alal ladina babu laifi akan mutanen da in sun zo su zuwa gare ka suka ce a sama musu abin hawa suna son su je jihadi ba su da komai irina ne ba su da komai suka ce ya rasulullahi a ba mu doki mu hau mu tafi tunda tafiyar ba za ta yi da kafa daga madina zuwa tabuka ba ga rana ga abin nan sana dan taimaka musu dan gudunar nasu da dan tafiya suna ce har aje a dawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ba shi da abin da zai ba su idan ma a tauka lokacin da suka zo maka litahmilahum don ka ba su abin hawa wanda za su je yaki su dawo sai kuma kai kuma babu a gurinka to su ba su je jihadi ba to su akwai laifi a kansu babu laifi a kansu so da aisu suna daga cikin musulmin ko yau sun gaza ne sun fada cikin du'a fa'o wa'ancan tana bar shi yasa muka ce raunin yana iya yiwa na jiki yana iya kuma na gazawa ta hanyar dukiya bayan da aka ya yanzu muna ne kana ji kana ganin za su biya kudin maka su tafi kai kuma kana son ka je maka kuma bayan da ka ya dole Allah kuma zai kaba ka da laifin me yasa baka je aikin hajji ba duk da cewa aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci mun gane wannan da haka su ma Allah madaukakin sarki ba zai kama su abin nan an yi riwaya cewa wannan aya wala alal ladina idza ma atauka tahbilahum dinnan ta sauka akan sautukin irbad bin sariya wurga musa al irbad bin sariya ko wanda ya rubuta hadisin kullu bid'atin dalala a kansa wani kaulin yace a'a ta sauka akan wani mutum ana kiransa A'id bin Amr wani kaulin yace a'a ta sauka akan wato kenan wasu mutane ana kiransu wato kenan ya'yan mukrin su su mutum bakwai ne cikinsu akwai abdurrahman akwai ma'akil akwai abdullahi da sauransu sun kai mutum bakwai tafin bika tafin bika wa da kani wa da kani ne har mutum bakwai kuma su din dukansu musulmi ne kuma a cikin sahaba kaf ba a samu mutum bakwai wa da kani tafin bika tafin bika tafin bika har guda bakwai duka musulmi bane kuma sun zo su musulunta a lokaci daya sai wa'annan ana kiransu abna'il mukrin wata riwaya ta nuna cewa wasu daga mutane daban har ma akwai da ta nuna cewa abu musan al-ash'ari shi ma yana daga cikin mutanen don ya zo shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani yanayi wani mut ya ce ya rasulallah a bani abin hawa ni ma zan tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ajidu bani da abin da zan tafi bani da abin da wato kenan zan baka ka hau ba fa da abin da zan baka so sai zuciyarsa sai ta sai wato kenan ba ta ji daɗi ba sai ga kaman annabi sallallahu alaihi ya masa tsawa ne wato kenan kaman magana da annabi sallallahu alaihi bai ji daɗi ba sai juya yana kuka ko kuma akan irbadi bin sariya da ya zo shi annabi sallallahu alaihi ya sama masa abin hawa annabi sallallahu alaihi ya masa ban da abin da zan baka sai juya yana kuka ko kuma su wa'annan ƴaƴan mukrin din nan mutum bakwai su din ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da wannan jihadi suka zo suka ce wallahi ba su da abin da za su hau su je su a nema musu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba da abin da wato kenan zan zan ba ku bayan su ma akwai wasu mutane da yawa wadda sun zo su suna son su je jihadin amma babu abin hawa saboda haka sai su juya suna wato kenan kuka wato a wani lokacin suna kuka saboda ba su samu abin da za su ɗauki kansu su kai gurin jihadi ba mu kuma kaga dukiyar muna ɓoye ta eh muna ɓoye ta yanzu a ce za a gina masallaci da kamar wannan kamar wannan sai a gina shi daga farkon sa har karshe mutum bai ba da naira ashirin a ciki ba kaga kuma ai ba zai a ce ba shi da shi ba ko to kaga su idan ba su samu dama ba suka yi wannan sai su juya baya suna kuka saboda wato kenan ransu bata yi daɗi a cikin wannan bata ji daɗin wannan abin da ya faruwa mun gane wannan yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa za su juya baya wa ayyunuhum tafiyadu min ad-dami idanuwansu tana kwararar da hawaye suna wato kenan bakin ciki akan wato kenan ba samu sun abin nan ba don haka wannan kwararan hawayen da suke yi din nan wato kenan kala biyu ne kuma situation shi zai tabbatar da gaskiyarsu muddinsu yanayin halin da suka suna kuka da bakin ciki yanzu misali sai ka zo ka samu gida ana kuka kururuwa kururuwa kururuwa akan mai gidan ya mutu kaga wannan condition din zai nuna maka cewa eh wannan mutanen kukan da suke na gaske ne na bakin ciki ne to su ma idan har da ba su je jihadin ba kukan da suke na tsakani da Allah ne Allah madaukakin sarki ba zai kama su da wannan laifin ba amma in ya zama kukan ba na ƙari ba na gaskiya bane ba fa hmm Allah madaukakin sarki ya zargi yan uwan Annabi Yusuf yace waja'u ala kamisihi bidamin kadhib sun zo da jinin ƙarya da haka yace waja'u abahum asha'an yabkun sun zo ma babansu da marece suna kuka wannan kukan da yace nan da yace wa ja'u ala qabiti bi damin kadhib ya nuna kukan nasu ba ba na gaskiya bane don haka innamal a'malu binniyati ko wani malami yake cewa idza tabakat dumu'un fi qududin tabayyana man baka mimman tabaka a hawayen mutane ake ganewa da yanayin mood ɗinsu da yanayin situation ɗinsu ake gane ganewa man baka a kuma manta baka waye yake kukan gaskiya waye kuma kukan ƙarya ne ko kun karanta hadisi cewa annabi sasa ya ce idza tamma shiqaqul mar'i malaka ainihi in dai rashin albarkar mutum ta cika cap cap sai mallaki idansa wa baka bihi ma matasha'a da zaran ya ga dama kawai sai kaga hawaye yana zubowa mun ga da misali da yan drama yan hausa an menene yan bollywood ne kawai eh kannywood da kannywood da duk yan woodwood din nan duk gaba ɗaya su idan suna son su yi kuka take za su yi kuka kuka sosai kuma kuma za ka zama kwamfis kuma wallah za ka ga hawayen yana zubowa ko ruwa suke ɗigawa ko kuma wani lokaci ma na gaske ne kan na kallon idan za ka ga wato kinan abin hawaye ya zuba to amma irin wani ka gani ƙarya ne shine manta baka amma wasu kuka na gaskiya su dan ba su samu su da yaki ba Allah madaukakin sarki ya san su sannan kuma Allah madaukakin sarki ya dauke musu laifi sannan Allah zai ba su ladan duk wanda suka fita jihadi nan har su je su dawo yadda ake rubuta musu ladan su ma hakan nan Allah madaukakin sarki ke rubuta musu ladan haka babu hasara a cikin wato gidan alheri al'amarin su to mu je malam إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الكوالف ودبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah madaukaki sarki ce innamas sabilu abin sani kadai hanyar da za a bi a kama laifi wayancan ka Allah yace ma al musina min sabil ko ya ce babu hanya da za a ba a kama su da laifi saboda kyakkyawan itikadin su da kyakkyawan niyan su da sauransu amma ya ce inna masabilu kaga sai amfani da adata hasarin hanya da za a kadai a kama wato ke da mutane shine alal ladina yasazinunaka wa hum agniya wanda suna da wadatar su suna da komai da komai nasu lafiyar su kalau sai su zo su wato ke da su ce ka ba su izini da kan su je jihadi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu jikin na ba ku izini ko na ba ku izini su wa'annan mutanen rado bi ayyuku numa a kawalifi sun kwammace su kasance cikin wa'anda wato gidan ba su tafi an ba su a gida ba za su tafi jihadi ba wa daba Allah ala kulubihim dan haka Allah madaukakin sarki sai yin kiya a cikin zuciyarsu fahim la ya alamuna su ko ba su san hakan nan ta faru ba ba san ta daga ce azambu shi'um shi aikin zunubi kullum yana da shi'umci idan kai dan kadan sai ya ja ka zuwa ga wani na sama da shi kadan in kai dan kadan sai ya ja ka zuwa ga wani na sama da shi kadan in ya zaka sai haka ba za ka ankara sai ka gunka tsakiyar bindin sai kuma ka rika neman kai ma wanda zaka jawo ta mutane dan karka tafi kai kai daya ya tabbata cike da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza aznaba ibnu adama zamban idan dan adam yayi wani zunubi ya aikin sabo to nakata nuktatun fi kalbihi sauda nuktatun sauda sai a diga wani digo baki a cikin zuciyarsa sabo kai ko sai a diga wata bakar tawada a cikin zuciyarka kaga da zuciyar tana nan lafiyar ta kaloto sai za a diga mata bakin tawada idan ka tuba sai a wanke idan kuma ka kara wani sai a diga to idan digawar yayi yawa zai rika nashewa cikinta yana nashewa cikinta yana da shi har za a kai lokacin da zuciyar za ta yi baki kiran to idan ta zama ta yi baki to shine rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda kake na saban sai maka wato kenan sasa a cikin zuciyarka to shikenan an kai lokacin da kuma wato kina kamar dole tukunya in an yi girki da ita tana mai kyanta in an wanke bakin zai fita amma fa aka ci gaba da aka ci gaba da za a kai lokacin da bakin ba zai fita ba ba zai fita ba saboda abin yayi yawa to idan aka samu wannan sai ya zama kwata kwata wato kenan mutum baya baya baya duk aikin barna baya tsoron sa kawai ya sha ta dubu to wannan ya zama an yi dubi ala kulubiyan an yi yunkiya a cikin zuciyarsu kenan za ga mutum yana cewa ya yadda shi don wutar jahannama ne ya yadda su kaza kaza ya yadda shi kaza kaza da sauransu wani ma ya ce a yau makomata in ya ga wuta da sauransu wani zai ce to ku dai kaza kaza kaza amma mu kan ba za mu yi ba duk aikin na alkhairi ku je ku yi kayan ku amma mu kan ba ruwan mu ya riga ya yadda shi wannan ayyuka na alkhairi ba a raba da shi ba to an samu wata kinan yunki a cikin zuciyarsu kuma ba su san ba hakan aka musu ba domin inda zahiri za mu zo likitoci su baiɗe zuciyar mutum za mu ganta normal ko amma fa wannan aƙidar ta ƙin gaskiya da ƙin addini sun ci a cikin zuciyarsu kasan zuciya tana da matsala don haka malaman tarbiyya suka ce wata kinan zuciya kala kala ne sai da hawa a cikin tarbiyyar na ruhiya yana cewa zuciya kala kala ce gwargwadon yadda mutum wato kenan ya kokarin gina ta da aikin alkhairi gwargwadon da ta zama ta yi kyau ko a tasfiya kawai ta amina ne amina ne a tahliya kamla a tahliya kamla a tahliya ka ɗebe abubuwan da suke cikin munana sai ka sa masu kyau domin ba ka ɗebe ba ka ce za ka cinkusa masu kyau ka cinkusa mummuna ka cinkusa masu kyau sai ya cushe sai ya zama empty sai ka sa aikin alkari sai aikin alkarin ya shi yasa wani lokaci za ga mutum za a je in ta kama dan dole za a je a yi sallah da shi amma ba za ta hana shi yin abin da yake abin nan ba saboda ai bai emptying din cikin gurin da munanan abubuwa ba wannan din ya kawo ya ke cusawa ne mun gane ya sa kwariya ne da ko in ce kwano ne ko in ce mene ko kwalba ne da coca cola a ciki ka zo ka tsuba giya a kai ka zo ka tsuba coca cola ka zo ka tsuba giya ka zo ka tsuba coca cola wanne da wucewan mu na dai in jin ya muri eh wucewan mu na dai kaga akwai matsala yawwa akwai bukatan ya zama zuciyar mutum ta zama tsarkakekkiya to an samu tsarki daga wannan kenan in ba haka ba wadu bi ala qulubi Allah ce an yi yunki a cikin zuciyarsu kuma ba su san hakan ta faru ba to mu je dauduhu
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله ما دوك كنت لكي تشوى يعتذرون إليكم راس دوسكا مكو هندري إن أنداو إذا رجعتم إليهم kun je kun gama yaƙi ko yanzu kun dawo gida za su zo masallaci su zo gurin annabi sallallahu alaihi domin daga cikin ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine in ya tafi in ya tafi ya dawo masallaci yake fara zama musamman ya tafi a 'yan kwanaki in ya dawo ba zai shiga gidansa gurin iyalansa ba sai ya zo masallaci ya zauna a gaggaisa da mutane na cikin gari su zo su tattauna da shi su gaggaisa su gaishe shi sanda dawa sanda dawa sanda dawa da sauransu to in kun zo kun dawo za su zo su kawo ya rasu Allah ba mu je ba kaza kaza kaza irin wanda ma ba su ma nemi izinin mu ma kenan kiyo Allah madaukaki zai ce kullahum ka gaya musu la ta taziru kada ku sake kawo mu wani hanzari kuma lan numina lakum ba za mu sake yadda da ku ba ba za mu sake yadda da ku ba kad na ba'ana Allah min abarikum hakika Allah ya ga mana labarin ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana can tabuka yana dawowa Allah madaukakin sarki ya sanar da shi halin da suke ciki za mu karanta a gaba wai akwai daga cikin su wanda suka zo suka samu wani guri suka gina wani masallacin da za su rika operating suna counteracting activities na annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga can Allah ya gaya masa ayan tana tabbiru za mu za mu cika da ita da haka da ya zo shi daga zuwa ma bai ƙara so nasu masallacin ba sai da ya je rushe wancan masallacin nasu sannan ya dawo to sai kai ce kad kad nabba'ana Allahu min akhbarikum hakika Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ku ya fara mana komai da komai wasairallahu amalakum kuma da sannu Allah madaukakin sarki zai ga ayyukanku wa rasuluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon aikin da kuke kuma duk aikin da kuke yi Allah yana kallo kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam yana kallo tuma turadduna sannan kuma za a dawo da ku ranar tashin alkiyama ila alimul gaibi zuwa ga Allah wanda yake shine masanin gaibi duk abin da kuke yi din za a zuwa nuna muku ne Allah shine alimul gaibi wa shahada da abin da yake fili da abin da yake boye duk Allah madaukakin sarki ya san shi fa yunabbiukum da sannan Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kusance kuna aikatawa saboda na farko za a ce maka ikra kitabak da karanta littafin ka duk abin da kai zaka gani ayyukanka na alkhairi kam zaka gani ko ayyukanka na sharri kam zaka gani wanda kake boyewa duk za su fito fili wanda kai a fili ma za su fito fili saboda haka Allah madaukakin sarki zai ba ku labari da duk abin da kuka kasance wato kenan kuna aikatawa la zulmal yau babu zalunci yau shine Allah yake cewa yauma yanfa'u sadiqina yanfa'u sadiqina sidquhum ranan da gaskiyar masu gaskiya za ta yi musu amfani inda kana da gaskiya a wannan ranar wallahi gaskiya za ta maka amfani kuma za ta cece ka to mu je
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعرضوا عنهم إنهم رجس ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله مرحبا كيكي سيحلفون لكم sayalihuna billahi lakum da sannu za su muku rantsuwa da Allah madaukakin sarki bayan kun dawo wato wayannan fa duka karko ta muna ta maimaitawa ne asnab na mutane ne da abubuwan da suke aikatawa wannan da abin da suke wannan da abin da suke wannan da abin da suke Allah yake ba mu labari yanzu nan Allah ya madaukakin sarki yana ba mu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Tabuka ya zo ya shiga cikin masallaci ya zo ya zauna ba abin da Ka'ab bin Malik ya zo ba aka ce masa ya zauna shi abin da Allah ya hukunta a kansa ba tun da shi ya faɗi gaskiya ya ce tsakanina da Allah ba da uzurin da ya sa ban ji yaƙi ba haka hilal alwaƙifi shi ma haka ya zo ya ce tsakanina da Allah ban da dalili ne ko ban je ba kuma ya ji yaƙin badar haka murara shi ma ya zo shi ma ya ji yaƙin badar ya ji yaƙin badar illa iyaka ka'ab shi ne bai je yaƙin badar ba amma kuma ya ce ko da yake badar ta fi shahara amma na je tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba kuma ni na fi son lailatul aqaba ma a ce na shaide ta na halice ta akan yakin badar yace ban da wani ko ba yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ban je ni ba sai kuma wannan da tsotsai ya hau kaina wannan na tafi kadin nan amma sauran mutane in su kowa zai ce wallahi tallahi ga abin da yasa ban je ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya gafarta muku sai su zo su rantse ce wallahi tallahi ga dalilin da sami je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah madaukakin sarki ya yafe muku amma to kafin haka ta faru yace sayalibuna lakum sayalibuna billahi lakum idan qalabtum za in kun dawo gida za su muku za su muku rantsuwa me yasa za su muku rantsuwa litardu anhum dan ku yarda da su shi yasa ka'ab yace ya rasulullahi in ba a gurin ka na zana ba wallahi a gurin kowa na zana a duniyar na ganin zan fita a cikin fushinsa don zan iya tsara shi kuma kai ma zan iya tsara ka amma matsalar shi ne in na tsara ka Allah zai tona zai ce kaza da haka shi sawa ba zan yi wani tsari ba gaskiya ba da dalilin da yasa ban je ni yakin ba to su suna rantsuwa don ku kyale su ku kyale su ko da tauri zuwa anhu a shikenan ga dalilin okay to shikenan ba ku ba ku tashi tafi Allah amina Allah ya ce faru zuwa anhu ku kyale su ku fita shanu su innahum rijisun su ɗin sun zama datti sun zama ƙazanta don haka ka'abin mali yake cewa mun ji daɗi da muka faɗa wa annabi sallallahu alaihi gaskiya tun da nake ban bayan da Allah ya min falala na musulunta na karɓi kalmar shahada ban taɓa jin wani abin da ya faranta mare sama da gaskiyar da na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi ba a rannan na faɗa masa gaskiya wannan gaskiya damin daɗi domin ita ta fitar da ni Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya kuma yabe mu sauran kuma ya faɗi mafi munin kalma a gare su domin ya ce innahum rijisun ai su sun zama wato kenan kazanta sun zama datti ka gani ba su bukatan wato kenan ma su zana cikin musulmi ba su da alheri ta tare da su kwata-kwata kai ba ma wannan ba zai ce wa ma'awahum jahannam wallahi makomansu wutan jahannama ne makomansu wutan jahannama ne saboda haka kaga mummunan karshe kenan ya faru a gare su amma wasu suna jin daɗi da ba su fi jihadi ba Allah ya ce wa ma'ahum jahannam jaza'an bima kanu yaksibuna wannan kuma Allah bai zalunce su ba sakamakon abin da suka kasance sun tsururta ne su suka iftisabin wannan ko to dama aka ce abin da ka shuka shi zaka girba ba zai yi ka shuka taba sannan ka tsinki gwaba ba kamar yadda mala ali ya faɗa in ka shuka taba to taba zaka girba kamar yadda in ka shuka goba to goba zaka girba matsawan ka kula da ita to sadaka in an sa su auta sakamakon wato kina abin da suka yi da to mu je malam يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين Allah madaukaki sarki ce ya halifuna lakum litardaw anhum za su muku rantsuwa dan ku yarda da su kaga ce yace litardaw anhum dan ku kyale su sannan kuma za su musu dan ku yarda eh abin da suka faɗa wato kenan gaskiya ne to ku musulmi ku sani bayan tarda anhu wallahi ko ku kun yarda da su kun ga abin da suka faɗan gaskiya ne kun ga abin da suka faɗan daidai ne fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqina tabbas Allah ba zai yarda da maganan fasikai ba ko kun yarda da su Allah ba da kuke sarki ba zai yarda da su ba anan ya kamata mu fahimci wani abu gaskiyar mutum a cikin lamari ita kadai ta tsira da shi a rayuwa in ka diversity ka yaudari shugaba ko ka yaudari malami ko ka yaudari aboki ko kai yaudari al'umma ka nuna musu kai alkhairi kake alhali ko ba alkhairi kake ba wallahi ba zai zama alkhairin ba ba zai zama alkhairi ba a ko menene annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ni mutum ne ku kuna kawowa husuma a gaba gare ni kuma la'alla wasu ku sun fi iya tsara magana sai wanda ya tsara magana ya gamsar da ni cewa wannan abin nasa ne shi kuma wanda nasan ne ya kasa gamsar da ni sai na amfani da zahirin magana sai na ɗauki hukunci sai ba wannan ce nasa ne ya ce to zan gaya muku magana guda ɗaya duk wanda na yi hukunci a matsayina na alkali na ba shi hakkin ɗan uwansa kuma ya san ba nasa bane ya karɓa na rantsa da Allah wuta na yanka masa kaga kenan ashe za a sake wai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dauka ya baka alhali kuma ka san ba naka bane shi kuma lokacin wahayi bai zo masa ya fahimtar da shi cewa ba naka bane sai ya baka ba hakkinka bane wallahi in ka cika ce wuta balbal don haka kowane shugaba ya ɗauki hakkin da ba naka ba aka danne na al'umma aka baka kuma wallahi ka san ba naka bane ka karba matsala ne babu inda za ta kai ga abin da ya fi alkhairi shine mutum ya gamsu da abin da Allah madaukakin sarki ya bina ya yanka masa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wali yasa'aka baituk wabki alaka bi'atik wala yafsaka baituk in ka san kai wa Allah laifi to ka fushe da kuka tsakaninka da Allah kuma gidanka ya ishe ka ma'ana mallakan ka halal ɗinka ta ishe ka amma duk lokacin da aka yi amfani da ko mulkin hukuma ko ku ne local government ko ko ku ne state ko ku ne federal government aka dinga pumping muku hakkin al'umma kuma kun san ba na ku bane na rantsa da Allah sai kun biya sai kun biya ta kai anan Allah madaukakin sarki ke ko kun yarda da su ba wani ba ruwan Allah madaukakin sarki fa inna Allah la yarda an alqawmi fasikin wallahi Allah ba zai yarda da fasikai ba don haka yaddar ku da mu'minai anan ya ba su kwaba ne kawai amma wallahi ba zai ba su kwaba a gurin Allah madaukakin sarki ba al-a'rabu الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki ce al'arabu ko musuwa arabu larabawan kauye ba al'arabu ba in an ce al'arabu larabawa al'arabu larabawan kauye yau wannan ba jam'in arabu ba ne yau saboda larabawa akwai arabul asila akwai arabul musta'araba ainihin larabawan asali su ne mutanen yaman ko da mutanen sham mutanen sham da yaman su ne asalin larabawa mutanen sauda arabiya su ne ake kiransu al'arabul mustaraba larabawan da koyon larabci suka yi ko musamman mutanen maka ayyar arabul mustaraba ne sau da asalin baban su na asali annabi ismail ai kaga ba larabi ba ne hebrew ne ko yawwa to sau da haka wannan ana kiransu arabul mustaraba sannan larabawa na cikin ƙauye to wa'annan su kuma suna ake su al'arabu wani lokaci mutum sai tsammanin kamar laraba ake nufi a garin akwai wani suka je maka suka rikice har su da wani balarabe ce Allah ma Allah ce al'arabu a shaddu kufura wai balarabe maka ne a arabu kaga akwai galadi ke dago yauwa ana nufin larabawan ƙauye a shaddu kufran su ne kafircinsu ya fi tsanani idan balaraban kauye yana maka kafirci to kafircinsa ya fi tsananin akan balaraban gari saboda ai akwai bambancin bi'a tsakanin gari da kauye dole akwai bambanci haka ne yawwa dole akwai bambanci wani fakan su kuma suka fi tsananin munafurci idan balaraban kauye ce zai maka nifaq to nifaq dinsa ya fi tsanani akan nifaq din balaraban wato kenan cikin gari wa ajdar sannan su suka fi cancanta kuma Allah alamu hudu da ma'anzan Allah ya zau san haddin abin da Allah ya saukar ba tunda ai so suna canjeji larabawan gari suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko in an saukar da wahayi za su gani in annabi sallallahu alaihi umarni za su gani in annabi sallallahu alaihi hani za su gani su ko suna can kauye to haka su suka fi cancanta a ce ba san ma abin da Allah ya saukar ba ajdaru Allah ya alamu hudu da ma'anzan Allah su suka fi cancanta a ce ba su san haƙƙin ko iyakar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba don haka ba mamaki don kafircinsu ya fi tsanani ba mamaki don kuma wato kenan nifaɗinsu wato kenan ya tsanani ba san abin da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama din ba mun gane wannan to da kullum ana samun wato kenan bambanci tsakanin mutumin gari da mutumin kauye akan al'amura musamman abubuwa na addini yanzu wannan karatun da muke yi a nan kaga da bayan sallah azhar an yi sannan yanzu ka tashi a nan ka kewaye cikin garin nan gurin da zaka samu na irin wannan karatu karatu karatu suna da yawa amma akwai kauyen da zaka je tun da ramadan din ya kama har ya kare babu muskun don haka ba wanda zai ce musu ga yanda Allah ya ce ga abin da Allah sassa sai dai su sa kada kada a cikin wayar su suna da abin din ko kuma su hira da yan mata shikenan ba su tsaya ma sun saurari abin da Allah ya saukar ba don haka shi san suke da wahalan wato ke da mu'amala daga zaran ka ce musu ga abinda addini ya zo da shi yanzu nan zaka ga wato kenan ba su yadda da shi ba ba ma addinance ba a zamanance ma yanzu ka ga da idan watan ramadana ya kama ba za mu ji cewa an ga wata ba wani lokaci sai bayan karfe goma sha biyu na dare a sauraron rediyon kaduna saboda in an jin babu waya a wani lokacin kafin a communicating a har sokoto a ga sarki musulmi sarki musulmi an ga wata shi ko mai communicating da gidan rediyon kaduna gidan rediyon kaduna sanar da mutane dare yayi wani lokacin aka karfe goma muna ta a sauraron wani lokacin ma sai ka kwanta ka ce da allah in an ga wata a tashe ni ko don haka in an ce an ga wata ba za su yadda ba me yasa sau da su dai na farko a garinsu ba su yadda ba kuma rediyon naka ma ba su yadda da shi ba babu kuma dalilin da zaka bi kai kwambinsin dinsu akan wannan to abin da ya sake tafiya sai ya zama da kan cewa an zo zamanin da mangaribar tana yi kafin ku sallar isha an bugu an ga wata haka ne an ga wata sai kuma su gani a garinsu ba kaga sai abin ya daɗa abin da sai an kwanta a ce musu an ga wata a da sabon wani zai ji an ga wata zai da daddare a wata watan karfe goma sha biyu kuma to yanzu da mangariba an fada ga mangariba kuma tana kuma su ba su gani ba to yanzu an wuce wannan layin da an yi sallar la'asar za ce musu an ga wata ta yanzu za ka yi kwambisin ɗin su cewa an ga wata sau da iyaka ƙauyensu nan shine iyaka duniyarsu iyaka kuma fahimtarsu kenan ba za su fahimci cewa tsakanin yanzu idan rana ta fito a malaysia sai ta yi awa bakwai ta fito a damban ba sabbin good hours don haka lokacin da rana za ta fadi a malaysia su har sun ga watan har suna abin da sai mutanen malaysia yanzu da sun gani fififififi sun daura akan abin da shi kenan tana damban ka gani an ga wata a malaysia ya za ka yi ka kwambinsin din mutumin kauye akan wannan eh da kaga abin an daɗa tafiyar ta daɗa nisa gab ɗin kuma ya daɗa wa'idinin sosai ka gani wannan watan lokacin da aka ga wata na zo nan garin na shirya zan tafi mun yi sallar la'asa za mu tafi ta aka jama'a an ga wata a saudi arabia an ga wata yi na yi burazar a wayata a cikin mota sai na ga kasa 41 suka gani kasa 41 ba jima da yin sallar la'asar ba to yanzu kaga an wuce tunanin su can waya sai man garba ta yi mata ko na zo ana gani to wannan gab din shi yasa kafircin su yafi tsanani abinan din su nifaq din su yafi tsanani Allah madaukakin sarki ce ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdar su suka fi cancanta ma a ce dama ba su san haddin abin da Allah wala Allah da sun san haddin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wala da imanin su zai zai abin akan wannan wato akwai aiki akan mu ja mu da muke cewa mu ne muka fahimci addini rashin shiga cikin waɗannan wuraren mu Allah zai tambaya mu Allah zai tambaya ba na mantawa da muka yi wani program irin waɗannan abubuwa muna shiga cikin ƙauyuka yanzu gaba ɗaya mun kwanta da sirdi to ya kamata ce da baya su tada mu akan wannan ko kuma su yunkura su ga mace a aikin da muka fara nan wani sun abin nan ya kamata a ce a abin nan a rika shiga cikin ƙauyuka na kiyaye lokacin da muke shiga cikin ƙauyukan nan ba mu taɓa samun garin da aka yi falle ɗinmu ba sai da gari ɗaya tal lelawar sun karbe mu lelawar da muka gina musu masallacin jimma ka musu abubuwa da abin nan a'a saboda haka in har suna ɗan karɓa to gaskiya ya kamata zai yi amfani da wannan damar mu ta da ƙaimin mu mu dawo da wato kenan hamasar mu da alaƙar mu mu taimaka wa 'yan umu wato kenan na cikin wato kenan ƙauyuka wajen wayar da kansu akan abubuwan da suka shafi addini wallahu alimu Allah kuma masani na akan wannan hakimu kuma gani ne to mu ji Allah to to alhamdulillah an ce lokaci ya zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya samu amfani da shi Allah ya ba mu madan sa don ku kuskure Allah ga da kuskuren Allah ba mu yi kun gyarawa ya kuma yafe mana mallam billa akwai tambaya